نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha tara ga watan dulhijja hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imam al-hafiz abdullahi buna abdurrahman addarimi assar makandi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna kitabul muqaddima a inda malam yake bayyana mana ma ukrima bihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi barakati ta'amihi irin albarkan da allah maraukin sarki ya sa ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin abinci da annabi ya ci ko ya ciyar duk sanda annabi ya sa hannu ko ya tofa albarka a cikin abinci sai wannan abincin ya yi yawa sai abincin ya wadaci mutane da yawa abincin mutum ɗaya ko mutum biyu sai abincin ya isa mutum ɗari takwas mutum ɗari uku mutum tamanin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan albarka ce mu'ujiza ne alkhairi ne to wannan alheri na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai tsaya ga dafaffan abinci ba har abincin da yake danye ma to wannan albarka ta shafe shi idan ana karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a ba wani abu na zubarwa komi a ciki alkhairi kuma a kowane lungu da saƙo na yadda annabi ya gudanar da rayuwan shi ana son musulmi ya kwaikwaya domin ya gudanar da tashin rayuwa domin abin da ya faru a zamanin annabi to kawai ɗaiɗakun mutanen ne da kalan jikinsu da yarensu ne yake canzawa amma zamanin ne allah madaukin sarki ke maimaita shi ga kowane set na al'umma to idan ka ɗauko hadisan da annabi bayani ko ya aiki ko faruwan wani abu ya samar da wani abu ka kwatanta da zamaninka to sai ka samu mafita kyakkyawa shi yasa ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan ka fahimci cewa zamani sabunta shi ake yi ba irin na da bane to kenan kana daga cikin masu fahimtar alkur'ani da hadisi ba a yayinsa a yanzu ana da bukatar sabon tsari ana da bukatar sabon samfarin yadda za a gudanar da rayuwa da addini wanda ku wannan kuskure kuna fahimtar wannan da kyau ko mun karanto hadisin nan na jabir dan abdullahi allah madaukin sarki ya kara mashi yarda a lokacin da aka yi yakin uhud mahaifin shi abdullahi dan hiram ya shahada ya rasu ya bar jabiru da ɗawainiyan ƙannin shi tara da kuma tarin bashi da ya bukaci jabiru in ya samu sarari ya biya to a wannan lokaci mahaifin ya bar 'yan gonaki na dabinai kuma dabinan da ake bin mahaifin jabiru bashi to waɗannan 'yan gonakin dabinai ba za su iya biya ba kuma ba komi ya sabbaba ma abdullahi ɗan hiram bashi ya mai kogo a ka ba sai in ya ga wani da wance da gida kaza suna cikin halin yunwa da bukata sai ya ranci abincin buhu-buhu sai ya aika musu idan wasu musulmi suka musulunta a wani waje ana da bukatan gudunmawa sai ya ranci wannan gudunmawa sai ya aika musu saboda tallafi da kuma hidindimin gida saboda yana da famili mai girman gaske yana da famili mai fadi to wannan ya sa bashi ya tari gare shi kun fahimci wannan da kyau ku to kuma sai aka waye gari su waɗanda suke bin mahaifin jabiru bashi daga ciki akwai waɗanda suka matsa maɗan shi jabir ya kasa samun sassauci a wajensu suka ci gaba da matsa mai da kuntata mai har ya ƙara ya kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi abin da yake bukata shine su ɗan tsahirta mashi har zuwa sanda zai samu sassauci sai ya biya kuna fahimtar wannan irin yadda suke yawo a gari suna ɓata shi da irin yadda suke maganganun da suke so su yi wannan yana damun shi shi sa ya tafi wajen annabi sai ya gaya ma annabi to sai annabi ya mai alkawarin cewa in allah maraukin sarki ya so yana nan tafe in yini ya raba ma'ana kamar ka ce dab da sha ɗaya sha biyu na rana annabi zai zo gidan jabiru sai a san yadda za a yi to lokacin da annabi ya taho wa ƙar limra'ati jabir ya ce ya riga ya sanar da matan shi cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'iyal yau annabi yana nan ja'iyal yau ma zai kawo mana ziyara a yau wastan nahar kuma zai zo ne dabda lokacin sallan azhar ma'ana yini na rabawa manzon Allah na isowa fala yarayen nake abin da nake so da ke kakki bari annabi ya ganki mana duk hidiman da zaki a gida a ɗaki ne a tsakar gida ne ki marmaza ki ki gama ki koma ki kuɗe cikin ɗaki mun gano wannan da kyau wala tu'uzi rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi shay'in domin karki yi wani abu wanda wannan abin zai bata ma annabi ki shiga tetayinki ki gama komi na hidinduminki ne yau da kullum ki zaman ki a ɗaka har annabi ya ƙare abin da ya kawo shi tafi abin da nake so da ke ke yau da mata za su ɗauki wannan mai gida ya ce kaza ko ya amfani da wannan kazan kawai ki ja bakin ki shiru to za ki zauna lafiya tsakaninki da mijinki ba wanda zai ji kanku amma ya ce kaza ke kuma nan take sai ki ce kaza ko ya ce kaza kin ce na'am bayan ya tafi kuma sai ki zo da wani abin da saɓanin abin da ya umarce ki da shi ki fakaici idan shi ke wani abu daga ran da Allah maɗaukin sarki ya sa ya gano haka na faruwa to daga lokacin mutuncin ki kuma ya zubi Allah shi kyauta wala tukallimi kakki kuskura ke magana da annabi ko da daidai da sannu da zuwa yanzu matan yanzu ne aka sa mata wannan dokan ta ɓaci cewa za ta iye bai son ki da alheri ne bai son ki ne wulakanta ki yake yanzu a ce annabi zai kawo ziyara gidan naki bayan shi kuma kullun yana tare da annabi kuma yanzu a ce wai kakke kaza kakke kaza kaza zaki kai wannan hukunci yayi zafi to ta ce fafarash fafarashat firashan wa wisadatan wannan baiwar Allah sai ta kintsa ma annabi yanayi ta shimfiɗa mai mashimfiɗe kuma ta ajiye mashi matashi da in yazo zai kwanta ya huta kuna fahimtar wannan da kyau ku annabi da ya iso sai ya kwanta akan wannan shimfiɗa wawa ba'ar ra'asahu ya sa kanshi akan wannan matashi fanama sai manzan Allah ya bace kuna fahimtar wannan da kyau ku kaga wannan yana daga abin da ke nuna cewa annabi yana da aminci da sahabban shi domin zai tattaki ya je har gidansu kuma ya kwanta ya bace abin da nake cewa ku kalli shekarun jabiru shekara nawa jabiru yake da shi ku dubi shekarun annabi amma annabi ya fahimci jabiru na tare da shi ya fahimci yana da aminci da jabiru har zai je ya kwanta a gidan jabiru ya bacci kuma kalli wani irin gida jabiru yake da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko faƙultu limaulalli jabiru ya ce sai na ce ma wani bawa nawa izba hadihil anaka to kaga annabi ya kawo mana ziyara kuma ga manzo Allah ya kwanta yana bacci yi marmaza ka yanka mana wannan dan akuyan wahiya da jinun wani dan tutturnan akuya ne amma kuma yana da mai saminatun yana da ƙiba amma dai ƙarami ne falwaha wal ajal kai kuma gaugawa a yanka a fede a kinsa a gyaggyara komi ufrug min a kai ƙoƙarin gama wannan aiki qabla an yastaqiza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin annabi ya farka wa ana ma'aka ina tare da ke zarga dan kama maka aiki ya umarce shi nan da nan a yanka ma annabi dan akuya falam ya zalfiha hatta faragna minha ya ce annabi bai gushe ba yana wannan gida a kwance yana bacci mu ko muna nan muna shirya ma annabi liyafa har sai da mu gama komi wa huwa na'imun annabi yana bacci fa qultu jabir yace sai na ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina yastayqidu a lokacin da annabi zai farka yana farkawa al'adan annabi shine yada'u bi tahurihi zai ce ne a kawo mai ruwan alola wa ana akhafu idza faraga an ya koma yace ni kuma ban san annabi in ya gama alola ya miƙe ya ce zai tafi gida ya je ya tsalla ya ci abinci fala ya faraga min tuhurihi hatta yau ba al'anaku bai na yadehi ya ce shi ko abin da yake so yanzu wannan doka ne yake sa mai ɗakin shi ina son lokacin da annabi zai gama to za a aje mashi wannan akuya an gama gyara ta a gaban shi a gidana nake son ya ci lunch ɗin shi a gidana nake son ya ci abincin gidan shi abincin ranar shi kun gano wannan da kyau ko falammas ta kara yayin da annabi ya farka kala ya jabir sai ce ya jabir itini bi tahurin je kama ruwan alula kaga sun tsaya sun fahimci waye annabi har suna kirdadan abin da annabi zai yi ko abin da annabi zai ci amma a yanzu kuna tare da malamin ku ba ku da kan gado ba kuma san shi ba mun gano wannan da kyau ku ba ku san dabi'un shi ba ba ku san me yake so wanda ran shi zai fari ko abin da ran shi zai baki ba ba kwa tunanin ku yi abin da zai ji daɗi ya sa albarka cikin abin da kuke yi tunanin ku shine ku zo da abin da zai bakanta mai ya bata mai ko ya zidda mutuncin shi ko kuma ya kokarin nuna shi a idan al'umma cewa ba na gari bane ne wannan al'umma ce wacce ba za ta yi albarka ba mun fahimci wannan da ke ku dole al'umma su koma su kwaikwaya daga salaf daga magabata ya suka yi domin su malamai su ne warafatul anbiya kuna fahimtar wannan da ke ku ƙalan na'am jabir ya ce haka abin yake falam ya min wudu'ihi annabi bai ƙara alola ba hatta wudi'atil anaku har sai da aka aje wannan lafiyayyen girki da aka bararrake wannan dan akuya a gaban shi bayne da yi aka aje ma annabi kindi guda nama na nan na ta kyalli al'amari ya kintsi ya gyaru kawai jira yake a ci qala jabir ya ce fa nazara ilayya sai annabi ya kalle ni fa qala sai ya ce da ni ka annaka kada alimta hubbanan laham jabiru kai ka kaman kasan yadda muke matukan son nama shine ka kintsa mana nama irin wannan ud'u ababakar kira kira mu abubakar annabi na da aminci da abubakar shi yasa annabi yana dab da rasuwa ya ce ba wanda ya ji daɗin abota da shi irin da ya ji daɗin abota da abubakar ba wanda ya ji daɗin surukuta da shi irin da ya ji daɗin surukuta da abubakar ba wanda ya ji daɗin dukiyar shi irin yadda ya ji daɗin dukiyan abubakar annabi ɗiba yake kawai yana yi abubakar bai cewa don me ko ya za a kaza ko abu a hankali baya yi kuma ba taɓa samu wani alheri daga cikin alheran da ke zuwa ma gwamnatin musulunci annabi ya ɗiba ya ce a kai ma abubakar ba bai taɓa yi ba in kuma kana da shi a cikin hadisi kawo mun gano wannan da kyau ko saboda yana da aminci da shi ya yadda da shi shi yasa yana ganin nama sai ce a kira abubakar summa da a hawarihi sai annabi ya sa a je a kira mai waɗannan dakarun nashi da yake tafe da su kun san dama ya zo da su suna zaune a bayan gida annabi shi kuma ya shiga cikin gida to sai ce a kira su qala jabir yace faji abi ta'ami fawdi'a sai kuma aka zo da abinci shi ma aka aji qala jabir yace fawda yadahu sai annabi sa hannun shi cikin abincin wa qala sai yace bismillah kulu annabi bismillah sai ya umarce sai ya ce ku ci fa'akalu hatta shabi'u waɗannan mutane suka ce har sai da suka ƙoshi wafadala min lahamun kathirun nama mai yawan gaske ya ragu waƙala sai ce wallahi inna majalisa bani salama jabir ya ce wajen nan da annabi zai bi ya wuce wajen zaman ƙabilan banu salama ne inda jabir yake zaune domin waje ne wanda wasu irin mutane marasa fahimta suke wanda mun karanta da ku cikin hadisi akwai al'umman da suke zaune a wannan yankin sai da suka so su tashi su bar wajen saboda irin damuwan da yake wannan wajen ina fatan mun gano wannan da kyau wasu irin mutane da suke cutar da sabon manzan Allah wajen magana da aiki sai ce yanzuru na ilaihi lalle annabi in zai bi wannan wajen ya wuce za su gan shi huwa a habbu ilaihim min a ayunihim suna son su ga annabi daga su sai shi don su yi mai cin mutunci a irin wannan wajen to in zai wuce fala ya ƙarabo na ho kakkubar ɗaya daga cikinsu ya matso inda annabi yake makhafata an yi ozohu domin kar wani ya cutar da shi ku tsaya ku fahimci wannan sakon da kyau duk sanda za ka bi Allah ko za ka yi aikin Allah karka cewa ba za a cutar da kai ba dole za a cutar da kai cin daga annabi sanda ma ya karfi a madina ne fa amma kuma akwai al'umman da su al'adansu shine su samu dama duk yanda za su cutar da annabi su cutar da shi ko na magana ko na aiki muna fahimtar wannan kuma bayan da za a ce su wai masu cutarwan wai a yi masa abin da suke so a ransu wajen zaina cutarwa ku ce masu sai ta yi kun gano wannan da kyau ku yadda waɗannan suka yi suka yi suka gaza Allah ka duk wani mai cutarwa zai yi zai gaza ina fatan mun fahimci wannan da kyau sun makama wa aqama ashabuhu sai annabi ya tashi sabon da ya taho tare da su su ma suka tashi suka tafi fakharaju bayna yadayhi sai su waɗannan hawariyon sai suka wuce gaba ga annabi wa kana yaqulu dama annabi ya kasance yana umurtan su da cewa khallu zahari lil malaika in za mu tafiya ku rika wucewa gaba ni ina bayan ku bayana kuma ku bar ma mala'ikun Allah domin wallahu ya asimuka minan nas bayan annabi mala'iku ne ke take mai baya mun gano wannan da kyau ko ƙala jabir ya ce fattaba'atuhum sai na biye su hatta balagto sakuffatal ba har sai da muka zo ƙofar gida dab da dokin ƙofa fa'akharjatin ra'ati kawai sai matata ta fito kun ga an sa mata doka a can cika ta fito in ta fito kuma katta ce kuma ko daga cikin ɗaki ma katta ce komi dokan kenan kakki fito kuma kakki magana an zo dab da annabi zai fita sai ga matan shi ta fito da sadaraha ma'ana ta leko haka ka san mutum in jikin shi na cikin gida ya leko ai za a gan shi wa kanar satiratan ta sata kanta da labule sai ta leko da kanta haka faƙalat kuma sai ta ce mun gano wannan da ke ku irinsu ɗaya ne inna hunna la sawahibu yusuf shi yasa in ka ba ta doka ta ƙi ko to ɗan abin da za ka yi ka yi amma dai ka yi haƙuri daga ƙarshe ba don kuma sai don kaga wannan ya zo ya sa dokan ta ɓaci ya ja mata kunni kun fahimci wannan kakki fito ta yi me ta fito kakki magana ta yi me ta yi magana me ta ce ya rasulallah au ni na ɗauka ma jabiru za ta yi magana ashe ta shallake ma mai gidan duka ne ya rasulallah salli alayya ka yi man addu'a wa salli ala zauji sannan ka yi mamaji na addu'a to jabiru ma baka son wannan mun gano wannan da kyau ku kala sai annabi ya ce sallallahu alaiki wa ala zaujiki Allah maɗaukin sarki ya maki albarka da ke da mijinki sun maƙala sannan sai annabi ya ce ud'uli fulanan ku sa kira man wani cikin waɗanda suke bin jabiru bashi kuma suka matsa mashi kuna fahimtar wannan da kyau ko lilgarimin ladishtar da alayya fi talab annabi ya sa a kira mai bin bashi wanda ya matsa man sai na bashi kudin shi faƙala da mutumin ya zo musulmi ne sai annabi ya ce an si jabiran ta'ifatan min dainika kaɗan ɗaga ma jabiru ƙafa a kan ɓangaren bashin da kake bin shi allabi ala abihi wanda mahaifin shi ne ya ce ya gaji bashin kuma zai biya ka ila hada siramil muqbili har zuwa kaka mai tafi a girbi sai a biya ka amma dan abin da suke da shi yanzu wanda za su ci abinci ne ka daga musu kafa qala sai mutumin ya ce ma annabi ma ana bi fa'ilin ba zan daga mai kafa ba qala jabir ya ce wa talla yi ma annabi tsaurin kai wa ƙala ya ce inna ma huwa malu ya tama dukiyar marayu ne na hasa dukiyar marayu yanzu a zo kaza kaza kaza na bi kaza na ɗan kafa ne kaza ku kalli shekaru kaza ai wannan kuɗi sun daɗe ai kaza ai kaza ai kaza ya faɗi maganganun da yake son ya faɗi annabi na tsaye na jin shi jama'a wannan ɗabi'an na faruwa cin al'umma ko bai faruwa to gashi a gaban manzon Allah ma an yi kuma shi ya bambaki ya roko ya ce ga abin da yake so a yi amma aka yi mai cin fuska to don allah yanzu don an tarye ka amma cin fuska sai ka damu za ka damu saboda ɗabi'a irin na ɗan adantaka da ke tare da kai to amma in ka tunan nassi kuma to kuma wannan sai ya rage maka damuwa shi yasa jama'ar annabi wallah ku ta ka tsantsan idan allah madaukin sarki ya baka dama akan al'umman annabi har allah ya sa kai ke bi wallahi ka zama mafi alkhairin mai bi kai kuma ka zama mafi alkhairin mai biya in mutum ya ce ai mai ɗage to ka ɗage mai kafan shi fanadaratun ila mai tsara ka ɗaga mai kafa har zuwa ya samu sassauci da daman da zai biya ka domin akwai takaici a ce kaman annabi ya magana a ce ba za a yi ma annaba abin da yake so ba to ko katiri ne manzan Allah a matsayin shi har yi magana cewa a yi mawani sassauci iri kaza ina gani ya kamata a ce wannan sassaucin annabi ya same shi kun fahimci wannan da kyau ku to mutane suna da ɗabi'u iri-iri wani ma zai yi haka ne don a ba da labari a ce shi ɗin nan faran nan ya ya gama annabi ta ga muku gaskiya mutane haka suke a ce ai wani babu dama wani ai shi kaɗai ne zai iya cin mutuncin wani ya faɗi maganan da ya ga dama bai isa ya ce komi ba aiwa na jan wuya ne aiwa na kaza ne aiwa na kaza ne Allah shi kiyaye wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce aina jabir ina jabir yake yanzu annabi yayi roƙon arziki an mai arzikin ba yi ba ba ma annaba arzikin ba sai ce to ina jabir shi jabir yana ganin in ya gayyaci annabi ya roƙi annabi yadda yake ganin daraja da kiman annabi kowa ma ka yake gani shi a tunanin shi fato yanzu magana ya ƙare in dai annabi ya magana to kuma shi kenan shi zai samu sauƙi da sassauci to manzan allah ya magana ba a ji ba na jabiru ƙala ƙultu anaza gani anan ya rasulallah jabir jiki ya yi sanyi kun gano wannan da kyau ya rasulallah qala sai annabi ce killahu min al-ajwa ina wannan dan buhun naku na ajwa da ka aje za ku ci kai da iyali da ko auna mashi ka biya shi fa inna Allah ta'ala sawfa yuwaffihi yuwaffihi da sannu Allah madaukin sarki zai biya shi da ko ka auna mashi kun san Allah duk abin da annabi ya faɗa ka yi alheri ne in ka yi ka ga damuwa ko ka jira alheri na tafi za a gwada imanin ka ne kuna fahimtar wannan lokacin da mistahin ɗanyen abubakar ne sanda aka yi ma'aisha ƙazafi da shi ciki jama'a za ku yi mamaki a lokacin da jita-jita ko fitina ko rashin fahimta ko rashin jituwa ko wani abu ya taso cikin al'umma ko zauna kai ma kanka fada wallahi karka sa kanka karka tofa bakinka kuma kakkai nufaka ka ce wa barka raba kafa kana tare da waɗancan fajiran kana tare da waɗannan salihan wallahi kai hankali don duk abin da ya taso wallahi zai wuce mistahin irin yadda munafukan madina suka kuzuzuta magana Allah kawai sai shiga dan tunanin shi wannan magana da ta taso ganga ganga Allah ba karewa za ta yi ba Hassan ibn Thabit amintaccen annaba mawakin annabi Allah ya shiga ciki Hannatu kanwan Zainabi yar Jahash matan annabi ita ma ta shiga ciki da wasu waɗanda in ka kalle su za ka yi mamaki wanda za a rika cewa ai waɗannan su ne na kusa da annabi sun fi san annabi ai wannan da kuke ganinta yarta annabi yake aure to ko cin da ta faɗa ya kamata ku gasgata ta san gidan ne wannan kuma to ɗanyar abubakar ne kuma abubakar shine mahaifin aisha yana da kusanci da su wannan kuwa mawaƙin annabi ne da annabi ke zaunar da shi ke cewa ihjil mushriki na fa inna ruhal qudus ma'aka yi ma mushrikai zambo saboda mala'ika jibril na bayanka akai ta yada magana aka makale da su sai da aka yi wata ɗaya cir suka ci karansu ba babbaka sai Allah ya saukar da aya ya wanke su mistahin bayan da aka yi mai bulalan kazafi bulala tamanin da sauran waɗanda suka sa kan cikin wannan fitinar sai abubakar ya rantse da allah cewa wallahi ba zai yafe mashi ba kuma ba zai ƙara hudda da shi ba taimakon da ya saba mashi ba zai ƙara yi ba kun fahimci wannan to da aya ta sauka cewa wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati an yi uto ulul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil kaza kaza to sai abubakar ya ce allah na yi biyayya ƙur'an ya ce wal ya afu wal ya spahu su yafe kuma su kau da kai abubakar ya ce na yafe na kau da kai ala tuhibbuna an ya gafira allah lakum ku ba ku san allah ya gafarta muku ne abubakar ya ce ya allah ina son gafaran ka ya allah sai ce wallahu ghafurur rahim ibn abbas ya ce ko babu aya ko hadisi da ya ce abubakar dan aljanna ne wannan ayan ta shigar da abubakar aljanna saboda Allah madaukin sarki ya yi umarni nan take ya bi umarnin alheri ya biyo baya mun gano wannan da kyau ku haka salaf suke akwai daga cikin magabata yana da baiwa take mashi hidindimin yau da kullun na gida ta ɗauki dutsen nuka ta ɗaura a saman ɗaki sai su ya faɗo karamin ɗan shi na kwance sai ya faɗo mai a wuya ya kashe shi baiwa ta kashe ɗan masu gida jama ku kalli girman laifin nan laifi ne ba ɗan ƙarami ba mai gidan ya ɗauko sanda ya fusata ya tunkaro ta sai ta jami ayan alkur'an ta ce wal kadhimina al-ghais Allah na yaban masu kame fushi nan da nan sai fushin ya sauka wal'afina anin nas sannan masu yafe wa mutane fai da ɓoye ya ce kije na yafe maki sai da ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah na son masu kyautatawa sai ce jiki na ‘yan taki don Allah za ka iya wannan kuma ka ce wai kai mutumin kirki ne ai wani ya muna naman sai na rama wani ya man ba daidai ba sai ne kaza kuma ka ce wai kai mutumin kirki bayan qur'ani ya ce ka yi haƙuri sai wani ya muna na ya zama mutumin banza a bisa nazarinka kai kuma sai qur'ani ya ce ya haƙuri sai ka ce sai ka rama kai ma mutumin banza ne a bisa nazarin qur'ani jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wancan annabi mai magana gaba da gaba bai ji ba to kai da kare na naka me kai ka kai kwaya ne daga wani da ya gabata akwai irin ka zamanin annabi ga shayawa annabi tsiwa to jabiru auna mashi da sannan allah maraukin sarki zai biya shi farafa a rasahu ila sama da annabi ya faɗi wannan sai manzon allah ya ɗaga kanshi sama fa'idar shamsu kada dalakat sai ga rana hata yi zawali ƙala assalatu ya ababakarin sai ce abubakar kaga mun zauna a gidan nan mun dade har ga lokacin sallah ya yi irin abin da ke faruwa wani dalili ya rike liman bai fito da wuri ba mamu yau allah ya ƙaddari an yi gamdakatar irin abin nan da ake ce ma ɗan ba sabon ba sun zo da wuri kuma sai abu ya zama abun surutu da zagi kuna fahimtar wannan wai hadda irin wanda ya zama abun makalewa ai ga nan nuna isa yake sai san da ya ga dama ya zo jama'ar annabi ba wanda ya isa mu canza tsarin abin da muka karanta a cikin addini limamin al'umma shine limamin al'umma kwaya ɗaya tak in zai naɗa wani zai ce ne kai je kai kaza kuma a lokacin da matsalan ya faru amma irin wannan son zuciyar da mutane suke son masa a cikin addininmu ko su dai su yi a ɓangaren addininsu amma a namu ba za mu yi ba mutane ba su da uziri a bakinsu sai ɓatanci eh mutane ba su da alheri a bakin sai zagi annabi yana can ƙabilan bano salama kar ku manta wannan ƙabilan ne suka kawo kuka wajen annabi nisan waje kun gano wannan ya ce su haƙura su zauna har ya ce banu salama diyarukum tuktabu a tsarakum annabi ya taso haka daga wannan nesa haka ya taho to kila lokacin agogo da aka sa in yanzu ne ya riga ya wuce kenan ko mutane ba su ba da uzuri ba duk wanda za a gan shi na oya oya za a gan shi ba regular attender ne na sallah ba za a yi sallah ɗari malam bai samu hamsin a ce ya samu ba tare da ya zama sabuki ya ciko sallah amma yau ya zai ce wai kaza yau kaza yau alu suna ku daina wannan shirman da kuke yan bid'a ba sa haka dan menene ko kuke yin haka shedan ya zo ya sa muku son zuciya a cikin zuciyar kuna botan Allah da son zuciya wallahi da haka za ku yi asarin ibadan ku baki daya Allah ya kiyaye fandafa'u ila almasjidi jabir ya ce ainan kawai sai suka nufi masallaci cin da yanzu an ci an koshi sai ina sai masallaci faƙultu garimi jabir ya ce sai na ce ma mai bi na bashi ƙarrib au iya taka je kwaso buhunanka jama'a abincin fa gashi nan ɗan timbi ne haka gashi amma shi ana bin shi buhuna annabi ya ce auna mashi in kai ne daga hawa annabi kai annabi kai ma dai aba wannan ne ko duka ka bashi ai ina ruwanka ba annabi ya ce auna ba auna kawai jama'a kuna fahimtar wannan yoran nan ba mun ji annabi ya ce a bashi cinya akuya an bashi ya kasa da sabai sun cinye ya ce kawo wani cinya a ƙara cinyewa kawo wani cinya sai wani ce to wai akuya cinya nawa take da shi ka gani annabi ya ce da kai ta miƙo cinyoyi da allah zai ta zuba cinyoyi a ciki kana ba mu in fa annabi ya ce ko kawai yau da annabi zai ce a ce hadisi ya inganta ya ce mai ta langa ko muna yin langa kawai sai mu ga alheri ne idan allah ya yi umarni ko annabi ya yi umarni ko nan take ake bi sanda allah ya ce ma annabi ayyuba urkud rijilika don ya roƙi Allah ba shi lafiya sai aka ce shura kafanka in kai ne zai ka ce Allah lafiya na roƙa a turo wani mala'ika da kayan asibiti ya kula da ni a ce ir kurbin rijilika in kai ne sai ka fi wannan amma da yake shi annabi ne kawai sai shura kafa yana shura kawai sai garo ya fara fitowa aka ce ɗiba ka sha kai wanka yana sha ya wanka sai warki kaga kaza ta rade tana kwana kan dami ba ta sani ba ashe maganin na wajen lokacin ne Allah ya nufi ya samu waraka da za a haƙa wajen jiya da shekaran jiya wallahi ba za a ga ruwan ba amma da Allah ya umarce shi nan da nan ya bi Allah shiryar da mu fakilta lahu min al'ajawa jabir ya ce ta auna mai wannan ajuwa ɗin fawaffahu Allah Allah maraukin sarki biya shi bashin shi wa fadala lana min tamri kaza wa kaza kuma dabino kaza da kaza ya ragu abin su ma da suka auna wanda ya auna zai ishe su a shekara ya ma ragu yana nan kuma an biya bashi kun sa akwai wata rana da irin wannan ya taba faruwa da wani sahabi ya zo ya musulunta ne sai ya tafi ƙauyensu ya je wa'azi yana zuwa sai mutanen garin gabaɗe sai suka musulunta sai aka yi rashin sa'a kuma a wannan shekara an masa fari sai suka kukan abinci to shi kuma ya san alherin annabi bai cewa babu don shi muddin ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi in ya tuno ka kuma ba shi barin sai ka zo sai ce ba matsala za a kawo muku buhu kaza na abinci yana isowa madina sai tarar da annabi ma da shi da sahabbai ba su da abincin yi wannan yinin ballantana su ba wani shi ne ce ya rasulallah na je gari kaza ga abin da ya faru kuma ga alkawarin da na yi to kuma taimake ni in je in biya annabi shuru to gefe guda wani bayahude yana zaune attajiri ne manomi ne sai ce zan baka bashin buhu annabi an san buhuna aka yi ajali cewa zan baka lokaci kaza lokaci saura 'yan kwanaki ya cika sai wannan ba yahudi sai zo ya samu annabi cikin jama'a sai ya shaƙi annabi don dama yana amfani da wannan dama ne don ya ci mutuncin annabi ya ce dama an gaya min iyayenka da kakanninka masu taurin bashi ne kana bi na bashi me ya hada ka da maganin iyayena da kakannina in dama ba abin shiryariya ba ce kuna fahimtar wannan lokacin da ya shaƙi annabi sai umar ya mai tsawa ya sa hannu ya bankaɗe shi to kuma annabi sai daren ma umar me naka na mai tsawa mu ne muka an shi kayan shi sai annabi ya ce mutum ya ce don allah bawan allah lokacin alkawarinmu da kai ya cika ni ba lokaci ka za muka ce ba ba lokaci ka za muka ce ba nan da yake kuma sai ya ji kunya sai ya juya ya tafi ana nan sai a kawo ma annabi kyautan wasu kayan abinci sai annabi ya ce a ɗebi buhunan wannan mutumin a kai mashi sannan kuma kai mai ƙarin buhu kaza da kai mashi kuma umar ɗin aka ce je kai yana kai mashi sai ce to aini dama buhu misali biyar na bayar to ya za a kawo man bakwai sai ce annabi ne ce a kawo maka madadin tsawon da ne maka da hankaɗe ka da na yi an ɓata ma bari a biya ka da wannan tukwicin ina son kusan ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa a yau a cikinku jama'a sun faru fa a zamanin da ya gabata watilkal ayyamu na dawiluha bainan nas kuma duk abin da ya zafi ku wallahi sai Allah ya yafa mai ruwa innama al'usrun yusra duk lokacin da kaga wani abu ya tsanani ka yi haƙuri wallahi sauƙi na nan tafi alheri na nan tafi Allah zai kwarin yi wa mutum kowane irin damuwa da ya ganta a yau amma fa in yi haƙuri kuna fahimtar wannan in jabir ya yi haƙuri ya ce hasi da dabino kaza da kaza ma yi saura faji'tu as'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi masjidi yace haka na taho cikin gaugawa ina son yanzu in samu annabi a masallacin shi in bashi labarin abin da ya faru dama matsalan jabiru ba ya biya wannan bashin ba to annabi ya mai addu'a bashi ya biyu yace shine sai na taho ka anni shararatun cikin saurin da nake yi kaga yanda idan wuta na fatsatsi ba yana tafiya sama da sauri ba ya ce haka kamar an harbo na kai ka ce walƙiya niki a guje na taho fawajattu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama kada salla sai na iske annaba har yayi salla wa qultu ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah inni kada kiltu li garimi tamrahu na gama aune ma wanda ke bi na bashi dabinan shi فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا kuma Allah ya biya shi bashin kuma kaga har dabino tiya kaza da kaza ma sun ragu wanda zai ishe mu faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce aina umar bin khattab ina umar ɗan khattab ƙala faja'a yuharwilu umar ya zo cikin gaugawa kala sai annabi ya ce ma umar sal jabir ibn abdullahi an garimihi wa tamrihi tambaye jabiru dan gane da mai bin bashin shi da kuma yadda dabinin shi yake kala umar sai ya ce ma ana bisa ilihi ya rasulullah me na na tambayan shi kada alimtu annallaha sawfa yuwaffihi na san dai lalle Allah zai biya mai bashi iz akhbarta anna Allah sawfa yuwaffihi cin da ka faɗa Allah zai biya ina san Allah zai biya ba wani abu ba sai ya tambaye shi ba ina da yaqinin ma Allah ya biya kuna fahimtar wannan faraddada alaihi wa raddada alaihi hazil kalima annabi ya ce Umar ka tambayi Jabiru ma'ana annabi abin yi mai daɗi a rai ka san irin wannan sai ka rika cewa haba tambaye shi ka ji mana tambaye shi ka ji labari shi kuma ya ce haba manzon Allah yo ina ni na tambaye shi bayan ni na san cin da ka faɗa haka zai faru yo ai ma riga ya faru haba ai kai Allah ne ai Allah ba zai kunyata ka ba ya rasulullah annabi na ce haba Umar tambayen mana Jabiru mu ji yaya aka yi da dabinin shi kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai yake cewa ma ana bisaili ma ana bisailihi wa kana la yuraji'u ba'da marrati thalitha sabai sun fahimci in annabi ya faɗi magana na ɗaya aka maimaita ya faɗi na biyu aka maimaita to yanzu sun san cewa tabbas so yake a wannan abu kun gano wannan da kyau ko faƙala ya ce ma fa'ala gari muka wa tamruka kai jabiru ya labarin mai bin ka bashi yi mana bayani dangane da dabinanka qala qultu jabir yace sai na ce wafahu Allah Allah ya biya shi wa fadala lana min at-tamri kaza wa kaza kuma ma dabino kaza da kaza ya ragu farajat ila imraati jabir yace sai na komo gida wajen matata yanzu wancan kes din an gama akwai kes ɗaya da ya saura mun gano wannan da kyau an gama kes ɗaya yace sai na dawo gida wajen matata faƙultu sai na ce alam a kunna haituki ke ba na hana ki an tukallimi rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi baiti in yazo gidana ke mai magana ba ke ba jin magana ko faƙalat sai ta ce ta zunnu annallaha ta'ala yuridu nabiyahu fi baiti yanzu haba mai gida Allah maɗaukin sarki ya ɗauko man annabi cancak ya zo man da shi gidana sun ma ya huruju in bar annabi ya fita ya bar gidan nan wala as'aluhu salata alayya wa ala zauji ban roƙi ya man addu'a ya mamiji na addu'a ba ina haka zai faru haba suwiti ya kake haka mun gano wannan da ke mun bayyance wannan da ke to shikenan kaga ya zo da bambami zai faɗa ko to kuma cin da an dan aika mai da wani tunasarwa ai ɗazu da aka ce yi man addu'a kai ma mijina jabir har ya manta cin da shi tunanin shi me bashi to yanzu an yi kiliyan bashi to bayan komi ya yi kiliya ne sai tuno shine sai komo ya ce to wato ma ke ba kya jin ma magan da na ga miki ko sai ta fito ba ta yi ƙarya ba in ke ce sai ki shiryo ta ƙarya kina ganin wai ƙaryan za ta fishe ki wallahi ƙarya ba ta fidda mutum sai dai ta ƙara shigar da shi ba abin da ke fidda mutum wallahi sai gaskiya ko fada kake da mutum ko ya ɓata maka rai in ka tashi faɗa gaskiyan da ka sani kai shiru kawai amma wallahi kana ƙara da ƙarya sai Allah ya cire hannun shi ya baka da shi in ya fi ka iya makirci da ƙarfi da kaza da kaza Allah sai nasara a kanka kawai ka bar gaskiya ka koma gefe ka ja tunga Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu babu ma utiyan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-fadli wannan babi zai yi magana ne dangane da irin abin da Allah maraukin sarki yayi wa annabi baiwa na falala akwai abubuwa na falala da yawa da Allah ya annabi kuna fahimtar wannan jama'a kun ga irin waɗannan abubuwan ku mu mun ga alheransa a aikace duk sanda annabi ya ce ai kaza ko a bar kaza wallahi al'azim jama'a in abin ya faru da mu muka yi umarnin annabi duk da za gare be su wallahi sai mun ga wannan alherin ya biyo mana baya mun gano wannan da kyau ko saboda shi bin annabi gaba ɗaya alheri ne domin ya ce laƙar kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana wallahi duk wanda yake son ya koyi mai kyau to ga annabi nan ya bi amma kana tunanin wani da wani wai in kana tare da su za su yi ma kaza Allah duk za ku haɗu ne ku zama tubalin tuka akan ruwa kuma kawai ka ba annabi kawai ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ka ga abin da Allah zai maka ana fahimtar wannan da kyau jama'a sannan za ku zo ku ji cikin waɗannan hadisan da za mu karanta za ku ji falala mai yawa wanda za a danganta ga annabi sai dai ya asaf sai kuma a waye gari hadisin da ke dakon wannan falalan kuma bai inganta ba to ce to kuma ai wannan a tabbatar mu annabi da wannan falalan ai shi annabi baya kwalliya da kayan sata kun gano wannan wallahi duk wanda ya kwalliya da ƙarya da yaudara da ha'inci wallah sai asirin shi ya tonu komin daren dadewa waɗanda kai makariyar suka ce la mai gaskiya ne la sun yadda da kai la ka wallah za su kuma ce kai mutumin banza ne don za su gane ka faɗi gaskiya ka koma gefe hadisin farko da zan fara karanta ma da ifi ne amma barka ji kuma irin romo da gara basan da ke ciki to yanzu wannan da muka ce da ifi ne ba za mu aiki da shi ba kenan mun rage ma annabi daraja ina annabi mai tarin darajoji ya waɗanda mu karanta a baya ba su isa manzan Allah ba waɗanda za mu zo mu karanta nan gaba ba su isa manzan Allah ba a shi manzan Allah baya son ciko da abin da ba nashi ba muna fahimtar wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace misalin wannan kai ne ka samu kuɗi ka je ka sayan matanka kaya su warwaro su zobe su mundayi takalma jikin jaka na yanga na gayi komi ga gama ta sa ta fito fiyas sai ce kai ai wallahi wannan kwallon ya ka gani mai gida ce wallahi ai masha Allah Allah ya maki albarka Allahumma barik sai ta ga kai ita wannan kwallon bai mata ba sai ta je sai ta sato gwargwaro sai ta sa sai aka biyo ta har gidanka aka kama ta da laifin satan gwargwaro tsakani da Allah aka kwace gwargwara aka tafi da shi sauran gayin da ta yi zai birge ka yanzu wancan gwargwaron satan ya bata ne sauran adon da ta yi duka to su irin waɗannan hadisan ku wallahi disa shi hadisai masu inganci suke yi shi yasa albani da ya rubuta littafi sai ya sa mai silsilatul ahadisu da'ifa wa asaru usayyi fil umma hadisai masu rauni da hadisan ƙarya da irin mugun alkaba'in da suke da shi na mummunan tasiri ga al'umma shi yasa ba aiki da su kawai ana kawo su ne saboda an karar da mutane don su sani amma ba don aiki da su ba Allah ya sa mu dace malai ce akhbarana ishaq ibn ibrahim أخبرنا يزيد بن أبي حكيم حدثني الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس قال إن الله فضل محمدا على الأنبياء ابن عباس يتشي الله مروكين سركيا في في النبي محمد أكن النباوة دكا وعلى أهل السماء kuma Allah maraukin sarki ya fifita manzan Allah a kan dukkanin mala'iku da halittun sama. faƙalo yabna abbasin sai almajiran ibn abbas suka ce ya ibn abbas bima faddalahu ala ahalis sama da menene allah madaukin sarki fifita shi ga halittun sama ƙala sai ibn abbas ya ce inna allaha ƙala li ahalis sama jifa allah ce mahalittun sama yayi wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi kasantuwansa a sama duk wanda ya karambanin cewa ai shi abun bauta ne irin Allah fadhalika najzihi jahannama yace Allah zai mai sakamako da wutan jahannama kazalika najzi zalimin haka dama muke ma azzalimai sakamako ganin su a sama ganin su kusa da Allah ganin su suna wai tare da waɗanda ke kusa da Allah kada wannan azarbabiya ya ja su sirrintan mukamin Allah ko duk wanda ya yi zai haɗu da sakamako na ƙasƙanci kuwa aya ta 29 cikin sotul anbiya wa qala Allah li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga halittun sama su jan kunnin sa aka yi ko to amma shi ko annabi sai aka ce inna fatahana laka fatahan mubina kai mun maka buɗi kyakkyawan buɗi li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika domin Allah madaukin sarki ya gafarta ma zunubanka da suka gabata wa ma ta'akhkhara da waɗanda suka jinkirta zaka yi nan gaba Allah madaukin sarki ya kintsa ka ya shirya ka domin ka zama kai ma'asumi ne aya ta 1 da ta 2 cikin suratul fati kaga shi annabi maimakon zargi tukuici ma aka bashi faqalu sai almajiran ibnu abbas suka ce fama fadluhu alal anbiya' to wata falala annabi yake da shi akan sauran annabawa qala qala Allah azza wa jalla sai ibnu abbas ya ce masu kun ga Allah cewa yayi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum babu wani annabi cikin annabawa da Allah madaukin sarki ya aiko face wannan annabi yana magana ne da yaran mutanen garinsu ma'ana tsukin mutanen garinsu aka aiko shi zuwa gare su idan ba washe ne iya kanshe mahausawa wa'azi yana arewa yana kallon bare-bari yana kallon fulani yana kallon nufawa yana kallon ibra yana kallon wane da wane da wane Allah ba daman yi masu wa'azi sau da ba aike shi zuwa gare su a nan jihar kaduna idan aka aiko kaji yana kallon sauran yare ba zai masu wa'azi ba kaje kadai zai ma wa'azi bilisani kaumi in aka aiko ɗan biram biram kawai zai ma wa'azi in aka aiko a jaba jaba kadai zai ma wa'azi in aka aiko baka tafi katafawa kadai zai ma atiyab ko eh su kadai zai ma wa'azi in aka aiko inyamuri inyamar kadai zai ma wa'azi in yaje neja delta za a ce me kai ka ka je kai ma ejo da ashe kiri wa'azi wa ya saka mun gano wannan da kyau ko in kuma ka aiko dan ijo kawai ya sa malfan shi kawai ya koma cikin ruwa ya ta wa'azi ko mun gano wannan da kyau ko shi kadai zai ma wa'azi amma sauran mutane ba zai musu ba aya ta hudu cikin soti ibrahim wa qala allah azza wa jalla li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma shi ko mai gidan duka manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira ai mun aiko ka ne daukacin jama'a kaf kai manzon su ne kai jakadan mu ne kai ne aka aiko da isar da sako zuwa gare su aya ta 28 cikin sura saba kaga annabi yana gaba da annabawa kida fa arsalahu ila aljinni wal insi yanzu to yanzu misali kai ma kana fahimtar haka ai yanzu kansilan gunduman tukur shine kansilan gunduman kufe na aiwa shi bane ku amma ciyaman na karamar hukuma fa ya hada duka shi yasa an kaga kansila ka ce mai yalla bai shi kuma in ya ga ciyaman sai ce mai yalla bai kuna fahimtar wannan yanzu shugaban karamar hukumar zaria shine shugaban karamar hukumar giwa so ba amma gwamnan jihar kaduna fa kenan kaga ciyaman ka ce ranka ya dade shi ma in ya ga gwamna sai ce mai ranka ya dade kun fahimci wannan da kyau ko yanzu gwamnan kaduna shine gwamnan kano shine gwamnan jigawa shine gwamnan katsina yanzu ga gwamnan kaduna jikinka na bari shi kuma yana ganin shugaban kasa sai jikin shi ya kama mai bari jama'a mun gano wannan da ke ku haka allah yake wani wani wani raƙumi wandoki shi kuma shugaban kasa yana zuwa turai ya haɗu da shugaban kasar amerika sai ga ya ga ya zama ɗan rikon jaka kuma shi ma shugaban kasa ne kuma gara ana mai barazana na cin shi kai kai a hankali kuma ya tafi a hankalin ce ba mu son sauri tafi a hankali tafiya a hankali ya fi gudu kuma dole shi ya tafi a hankali in ko ba haka ba ko suna nan manyan makirai ne sai shiryo mai makirci yana kallon kujeran ya kasa zama a kanta ko kuma a jira shi yana sauka a ce hek tana kiran shi ko ma yana kan kujeran da shi da mataimakin shi a ce ana shari'ansu ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ke harkan shi ku kalli shugaban kasan Kenya yanzu haka wai shari'a yake mashi shugaban ƙasa ne to yanzu misali idan shugaban ƙasar najeriya ya laifi kuma an ce su ba kai ƙararsu yanzu kotun heg sai ta tume su kaga wani wani wani kenan raƙumi wandoki manzan allah yana sama da duka salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wannan hadisi malai ce isnaduhu da'ifun isnadin hadisin mai rauni ne akwai bambanci da ce hadisun da'ifun da isnaduhu da'ifun za mu tattauna wannan cikin bulukul maram da izinin Allah in mun samu wannan fagen auradahu al-haythami fil majma' az-zawaid al-imam al-haythami ya kawo hadisin a cikin majma' az-zawaid a mujalladi na 8 lamba hadisi na 254 da lamba na 255 wa qala al-imam al-haythami yace rawahu tabarani tabarani ya fitar da wannan hadisi wa rijaluhu rijalus sahih madajin da suka ruwaito shi suke ruwaitan hadisan bukhari ghayr al-hakam bun aban banda hakam dan aban wa huwa thika amintacce ne warawahu abu ya ala biktisarin kathirin abu ya ala ya ruwaito wannan hadisi amma da takaitattun ibarori matuƙa wa auradahu tibrizi التبريدي ابتدى حديث في المشكى اشكين مشكة المصابح المجلد نأكو لمبا حديث ندبو ديا دري شدة دبقوي لمبا ندبو ديا دري شدة تتقص من قانو ننكيوكو لمبا حديث ندبو بيد دري بقوي da saba'in da uku wa ƙala shekul albani babban malamin hadisi fadilatul allamatul albani ya ce isnaduhu da'ifun isnadin wannan hadisi mai rauni ne wannan baiwa ce Allah yake ma wanda ya so malam albani ya kai matsayin da duk a kai a komo a gama sai kuma an je an ce ya hukunci kamar kai ne an zuba maka waina an zuba ma tuwo an zuba ma kaza to amma wanda zai sa miyan da za a ci abin ya daɗi yana can gefe zaune yanzu duk yadda ka ɗauko hadisi kana jin natsuwa a ranka in ka ji an ce albani ya aiki a kan shi kowa ya ce ya inganta sai ka ji kuma kana cewa mai albani ya ce kun gano wannan da kyau ku wannan baiwa ce allah yake ma wanda yake so cikin bayan shi jira yake a mai ya ce da ya zo daga bayansu kuma ya yi bincike da yawa sai allah madaukin sarki ya tofa albarka cikin binciken da ya yi kuma sai allah ya sa mai karbuwa sakamakon hidima da ya masunna to kai ma kai kokarin dagewa kai kokarin cijewa ka tsaye wajen hidima ga sunna ka gani Allah madaukin sarki wala duk abin da kake so zai maka Allah ya tsare mana imanin mu ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi nan za mu saurara sai Allah madaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum mu za mu saurara a nan subhanakallahumma bihamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
wancan nau'in na haƙuri na